Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. ‘Yan uwa muna yi muku barka da dawowa daga hutu rabin lokaci inda muke tare da malaminmu a Sheikh Abdulmalik Hafizahullah a cikin shiri na ilimi da fahimta su ne jagora inda malam yake mana bayani game da abin da ya shahi sunayen Allah maɗaukakin sarki mafi kyau. Malam gabanmu ta gaba ita ce sunan Allah maɗaukakin sarki al'awwalu. والآخر الأول الآخر تعصيلا وتطبيقا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته to ƴan uwa masu sauraron mu bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da da wato jinjinawa da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan darasi namu ko fili namu ko shiri namu mai taken ilimi da fahimta su ne jagora a cikin darasi mai takin sunayen Allah da sufin Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukaka kuma mafi kyawu mun shigo cikin sunan Allah al'awwalu da al'akhiru idan muka diba ta fakin lugha shi al'awwalu suna ne al'akhiru shi ma suna ne ko ba haka ba to wannan kuma sunaye ne waɗanda suna nuna al'awwal na farko ko ba haka ba sannan al'akhiru kuma na ƙarshe wanda kuma kenan shi na farkon shine kishiyar na ƙarshe kin ko na ƙarshe kuma shine kishiyar na farko ko ba haka ba to wannan shi ne wato asalin waɗannan sunaye al'awwalu kenan muqabilul akhir shine kishiyar na ƙarshe a yaren larabci ina fata an fahimce ni to kuma idan muka duba a cikin lugha shi al'awwalu kamar daga wato ya samo asali daga awal awal kuma kalima ce wadda tana nuna dawo abu ala ya ulu ko ba haka ba abin da ya dawo daga nan an samu at-ta'wil kuma wa al'amari ko kuma sanin hakikanin sa shi ko al-akhir daga karshe na wato kamar daga akhar shay ya jinkirtar da abu ya mayar da shi karshe daga nan asalin su ya samu a cikin wato yaren larabci an gane ko to idan muka koma cikin abin da ya shafi wato waɗannan sunaye game da karatunsu a cikin alkur'ani mai girma ta tubikan kenan da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ta inganta idan muka duba za mu ga cewa suna al'akhir al'akhir an gane ko ya zo da alif wallam wurare guda 27 a cikin alkur'ani mai girma an gane ko amma dukkan suri guda ne kawai yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala shine a cikin suratul hadid aya ta uku huwa al-awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim dukkan su inda kaje akhir to ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi banda wannan wuri cikin wurare guda 27 sannan na farko daga cikin waɗancan guda 26 kenan an fidda na Allah subhanahu wa ta'ala shine wajen wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir yawmil akhir shine ranar tashin alkiyama kaga ba Allah subhanahu wata'ala ake nufi da shi ba wato anan ko ba haka ba na ƙarshe kuma wanda ya zo a cikin suratul talaq ko suratul nisa as-sughra ana kiran suratul nisa as-sughra zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir an gane ko zalikum yu'adhu bihi duk da yake wannan aya kuma tana da tamkarta a cikin suratul baqara wadda ita zalika take farawa zalika yu'adhu bihi man kana minkum kaga kenan cikin baqara da zalika ne kuma akwai minkum amma cikin suratul talaq zalikum ne kuma babu minkum zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja a cikin suratul baqara ko zalika ne zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir zalikum askalakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun kenan sai zamanto shi wannan sunan ya zo ne wurare guda 27 da alif wallam sannan kuma guda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni to a matsayin na kira kuma bai zo ba a cikin alkur'ani mai girma balle a ce ya zo kaza ya kaza yana nuna Allah subhanahu wata'ala shi ko sunan al'awwalu kalima ta al'awwal ya zo wurare guda biyu an gane ko a cikin alkur'ani mai girma al'awwal da alif walla an gane ko guda yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya zo a cikin suratul hadid aya ta uku huwa al-awwalu wal akhir al-awwalu guda kuma baya nuna Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo a cikin suratul suratul qaf afa'ayina bil khalqil awwal bal hum fi labsin min khalqin jadid to kuma sun tabbata a cikin hadisi a cikin sahih muslim hadisi na abu huraira inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin addu'ar da yake yi yana cewa Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay Allah kai ne al-awwal na farko babu wani abu gabanin ka kenan Allah ba wani abu gaban ubangiji wa antal akhiru falaysa ba'daka shay kuma kai ne na karshe babu wani abu bayan ka to kenan wannan suna na al'awwalu yana nuna cewa anna kulla ma siwahu hadithun duk abin da ba Allah bane faruwa yi don yana da farko ka'inun ba'da allam yakun ya kasance ne bayan da ya kasance bai kasance ba an gane ko kafin ya kasance kenan banda Allah wa yajibu alal abdi an yalhadha fadla rabbih fi kulli ni'matin diniyatin aw dunyawiyya kaga wannan yana nuna cewa bawa ya tuna ko ya kalli ni'imar Allah a cikin kowace ko falalar ubangiji a cikin kowace ni'ima da ya masa ta addini ko ko ta wani al'amari na duniya idh sababu an gane ko wal musabbibu minhu ta'ala kina as-sababu sababin wannan ni'ima dalilin ta wal musabbabu ko wal musabbibu duka yana iya ɗauka musabbibu abin da ya sabbaba mai wannan ni'ima minhu daga wajen Allah yake ta'ala madaukakin sarki ina fata an fahimci ni al akhir shi ko al baqi ba'da fana'il khalqi Allah shine mai wanzuwa bayan karewar halittu an gane ko wal akhir kuma sunan al akhir huwa alladhi lan taha li wujudihi shine wanda baya karewa babu ranar da za a kai karshen shi ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da ya tabbata game da waɗannan sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato cikin alkur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da kuma alaka su da yaren larabci wallahu ta'ala a'lam abu na ƙarshe wanda ya kamata mu ƙara shine ya an kai al'awwal menene al'awwal fassara shi shine na farko al'akhir kuma na ƙarshe to ya za a yi kuma abu ya zamanto na farko kuma ya zamanto na ƙarshe to babu matsala idan wato sifofin infikaka ya jatul infikaka in ji malaman usul fiqh wato Allah na farko ne ta fuskar ba wani abu wanda ya gabace shi kuma na ƙarshe ne babu wani abu bayan sa kenan nan ba ba kuskure bane a ce na farko na ƙarshe kamar dan adam na a ce shine na farko misali amma da ta tafsiri amma kuma shi ne na ƙarshe a madda ta hisabi mathematic misali to kaga ba su ci karo da juna ba amma inda an ce shi ne na farko a tafsiri shi ne na farko na ƙarshe a tafsiri kaga na sai a ce ya ci karo juna shi ma in zamanin bai canza ba domin in shi ne na farko a tafsiri a shekara ta ɗaya ta jami'a amma shine na ƙarshe a tafsiri a shekara ta biyu kaga nan ma tun da zamani ya bambanta ba su karo da juna ba shi yasa irin waɗannan abubuwan ɗalibi ilimi kai saurin cewa abu kaza kuskure na sai an yi bincike an tabbatar da cewa wato kuskure na wallahu ta'ala alam
Allah ya saka mallan da alkhairi game da wannan bayani. Eh, mallan sai gaban mu ta gaba sunan Allah maɗaukakin sarki alwahidu wal ahadu alwahidu al ahadu tafsilan wa tatbiqa to in mun ka dibi sunan Allah na alwahidu da al ahadu duka asalin su daga abu guda ne adadi ne ko ba haka ba wato abu ne wanda yake nuna daya ko makadaici ko guda ko ba haka ba duk da yake ahad suna ganin wannan alhamza asalinta wahid ne ina fata an fahimci ni kenan wawance an kamar duwa an kamar da alhamza domin asalin fi'ilin daga wahada ne ina fata an fahimci ni kenan kaga ba a ce ahada to kenan sai zama to kenan asalin ta wawan ne sai ta kuma alhamza kamar aljahu ne da alwajhu wato aljahu asalin wannan alif wawun ne an gane ko wajhuna sai an ka ɗauki wawun ɗin an kamar da ta jawaha to da yake ta zo tsakiya tana da fata sai an kama da ta jahu an kai alqalbul makani wanda akwai kalmomi wanda adda alqalbul makani kamar ayisa da ya isa ko ba haka ba a cikin yaren larabci da kuma kalma ta al-ashiya wanda waɗansu malamai suna ganin ita ma akwai alqalbul makani a cikinta mai so ya koma cikin littattafan sarfu da kuma littafin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun da ash-shaykh as-samin al-halabi ya ga mazhabobi akan wazn na kalma ta al-ashiya ko kuma hisnur rasin fi ilmi at-tasrif na abdullahi gondu ya kawo wannan wallahu ta'ala alam to idan muka zo game da abin da ya shafi sunana al-wahid da al-ahad suka ce asalin wannan kalima daga wahada yahidu kenan fa'ala yaf'ilu ne asalin shi yauhidu ne aka shafe wawun an gane ko mithlu jalasa yajlisu ko ba haka ba fa'ala yaf'ilu sai a ce hidatan kenan kadaici wahdan kadaici wuhudan kadaici wahdatan kadaici wahada kenan infarada bi nafsihi ya keɓanta sannan ana cewa wahada shay'a wahdan afradahu nan kuma sai zamantu muta'addi an gane ko kiran wahada yana izmantuwa muta'addi ina izmantuwa lazimi wahada shay'a wahdan ai afradahu ya kadaitar da abu amma kuma ana cewa wahida yauhadu fa'ila yaf'alu sai a ce wahdan wa wihdatan wa wahdan wa wuhudan baqiya munfaridan ya ya wanzu ko ya kasance shi kadai ya zama shi shi kadai to shine wahida yauhadu fa'ila yaf'alu an gane ko mislu fariha yafrahu kenan ya zamana shi kadai sannan ana cewa wahuda yauhudu fa'ula yaf'ulu ko ba haka ba to yanka ce wahuda yauhudu sai a ce wahadatan wa wuhudatan baqiya munfaridan ya zamana shi kadai daga nan za a samu alwahid abin da yake shi kadai ina fata an fice duke alwahid bai zo daga cikin sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan shine asalin wannan kalima kuma yan ana so ana cewa wahada shay'a ma'ana ya kadaitar da shi daga nan aka samu at-tauhid wahada yuwahidu tauhidan ilimi na kadaitar da Allah subhanahu wa ta'ala makadaici na a cikin zatinsa makadaici na a cikin sunayensa makadaici na a cikin wato sifofinsa makadaici na a cikin ayyukansa ko ba haka ba To, amma idan muka zo cikin Alƙur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam suke cewa sunan al'ahadu, al'ahadu idan ya zamanto bai da alif wallam shi ne muke kira na kira ko? Kalima ta ahad, amma kuma ta zo da nasu ba, kama a ce ahadan. Ahadan, ko ba haka ba, to ya zo wurare guda ashirin a cikin Alƙur'ani mai girma. kalima ta ahadan 20 zaka samu cikin alkur'ani mai girma in ji malamai amma kuma dukkan su ba Allah subhanahu wataala suke nufi ba kenan duk in ka ji ahadan to ba Allah bane a cikin alkur'ani wuri na farko abin nan a cikin suratul ma'ida kissa ta annabi Musa wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh ja'alakum fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min al'alamin to kana Allah ya baku abin da bai ba su bayu ba nan ba Allah subhanahu wa ta'ala take nufi ba ko ba haka ba na karshe kuma cikin na ashirin din alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada a cikin suratu abin nan suratul jinni To, sai kuma sunan Ahad wanda ya zamanto yana matsayin nakira, in an ce nakira kidan wanda bai da alif wallam kuma yana da raf'a ko jarra. An gane ko, kenan ko ya zamanto Ahadun ko Ahadin, ko ba shine fatha da jarra ba, to guda ashirin da tara ya zo a cikin Alkur'ani mai girma. Ina fata an fahimce ni, to amma dukkansu ba sa nuna Allah subhanahu wa ta'ala sai wuri ɗaya. ina fata an fahimci ni wuri guda ne yake nuna ahad Allah subhanahu wataala ake nufi wanda ya zo a cikin suratul ikhlas qul huwallahu ahad amma waɗancan guda 28 dukkan su ba sa nuna Allah subhanahu wataala na farko wajen inda ya zo wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur to kaga wannan shine suna na ahad wanda ya zo na farko a cikin alqur'ani mai girma na ƙarshe kuma walam yakul lahu kufuwan ahad ahadun ne babu wani tamka ga Allah subhanahu wataala na wani tamka kenan nan babu wani guda wanda yake tamka da Allah to kenan nan ba Allah subhanahu wataala yake nufi da shi ba ina fata an fahimci ni to dan haka sai zaman to kenan dai ko kuma an ce babu tamkarsa shi Allah shi kadai ne to nan yana iya ɗauka ahadun Allah subhanahu wataala akan sabanin fassara ko ba haka ba to sai zaman to kenan su wanda yake na kira guda ashirin dukkan su ba sa nuna Allah wanda yake mai nasba mai jarra da mai kuma wato domma guda ashirin da tara dukkan su ba sa nuna Allah in ba guda ba qul huwallahu ahad sai wancan na biyu da aka yi sabani to wannan shine abin nan amma idan muka zo game da sunan Allah subhanahu wata'ala al-wahid ko ba haka ba duk da yake akwai ahad akwai mai alif wallam ko ba haka ba al-mu'arraf wanda yana da alif wallam ko kuma mu ce an yi mishi idafa ko ba haka ba to wannan shi kuma guda ne a cikin alqur'ani mai girma babu al-ahadu cikin qur'ani amma sai dai mai idafa wanda ya adda idafa kuma shine wanda ya zo a cikin suratul yusuf idh qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba kaga ahada ashara kawkaban nan yana matsayin kamar matsayin ma'arifa ne ko ba haka ba tunda nan mabniyun na ala fathil juz'aini ina fata an fahimce ni to da haka ne sai zamanto nan ba Allah subhanahu ta'ala yake nufi ba ina fata an fahimce ni kenan dai a takaice dai guda biyu ne kawai suke nuna Allah ko ko ɗaya ne yake nuna Allah subhanahu ta'ala in ya zamanto ahad ne idan muka je zuwa ga suna alwahid an gane ko alwahid to sai mu samu shi alwahid wanda yake na da alif wal lam almu'arraf kenan ko guda shidda ne a cikin alqur'ani mai girma ina fata mu ce ni alwahid shi kuma wannan mai alif wal lam guda shidda din nan dukkan su suna nuna Allah subhanahu wata'ala inda yazo da alif wal lam wuri na farko a cikin suratu yusuf ya sahibai sijini أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار كاغنا الله سبحانه وتعالى نبي أتكن سورة الرعد قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كذا الواحد القهار ولينا أكو أتكن سورة إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار wuri na hudu cikin suratu sad qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa allah al-wahid al-qahhar wuri na biyar kuma a cikin suratu zumar لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سيورين شدة شيني أتكن سورة غافر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء liman mulku yawm lillahi alwahid alqahhar to idan guda shida duka Allah subhanahu wataala suke nunawa idan muka zo sunan Allah alwahid wanda yake nakira ya an ce nakira wanda bai da alif wal lam to ya zo wurare guda nakira mai raf'a kamar kenan wahidun ko ba haka ba to shi wannan guda goma sha tara ne a cikin alkur'ani mai girma wahidun amma guda goma sha uku su ne suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala kenan sai zamanto guda shidda ba Allah subhanahu wa ta'ala suke nunawa ba an gane ko waɗanda suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala na farkon su shine wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ko ba haka ba na karshe kuma wahidun qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون أتكن سورة فصلت كوبا هكبا تو كاغن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد واحد واحد ني duk da yake akwai irin tamkar irin wannan aya a cikin suratul kahf sai dalibai ilimi sun yi hattara qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ko ba haka ba kenan sai zamanto cikin sha tara ɗin guda sha uku suke nuna Allah subhanahu wa ta'ala amma sunan wahidun wanda yake ya zo na kira amma mai nasba kenan wahidan wahidan ko ba haka ba suka ce ya zo wurare ne guda biyar cikin alkur'ani kalima ta wahidan guda biyar ne a cikin alkur'ani mai girma guda biyu suna nuna Allah subhanahu wa ta'ala wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara lokacin da annabi yaqub zai ma ƴaƴansa wasiya am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida kaga nan Allah subhanahu wataala yake nufi na biyu wanda yake nuna Allah subhanahu wataala a cikin suratul tauba wa qalat al yahudu uzairun ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl min qabl qatalahum Allah anna yufakun اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا كاك الله سبحانه وتعالى na uku kuma shine an kai sabani yana nuna ko Allah subhanahu wataala ko ba Allah ba wajen a cikin suratu sa'ad wajen fatar Allah subhanahu wataala a ja'ala al-alihata ilahan wahida shin ya sanya abin bauta abin bauta guda to kaga kenan nan in ya koma zuwa ga aliha kenan ba Allah ba in kuma ya koma zuwa ga Allah tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin bauta gare shi guda ne sai ya koma Allah subhanahu wataala yake nufi kenan sai zaman to na uku cikon na uku kenan ina fata an fahimce ni to amma akwai guda biyu waɗanda su ba sa nuna Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni misali wajen yan huta azaba su Allah yana faɗa وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا كذا ثبورا واحدا كاكو كلا هلكا دايا تو كذا واحدا بين الله سبحانه وتعالى بزن can halaka ne ake zance Allah kai mana tsari da halaka duniya da lahira na karshe kuma wanda baya nuna Allah subhanahu wataala shine wanda ya zo kenan cikon na biyar din a cikin suratul qamar faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan lafi dhalalin wa sa'ur faqalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu kaga basharan wahidan mutum guda kidan nan ba Allah subhanahu wataala yake nuna ba kidan shi wannan wahidan sai zaman to guda biyu suna nuna Allah karara na uku an kai sabani kuma rinjaye sai a doki Allah subhanahu wataala guda biyu kuma wahidan ba sa nuna Allah subhanahu wataala to wannan shi dai abinda malamai sun ka kawo game da sunan Allah na wahid da al-ahad ko ba haka ba sai dai bayani kansu a yaren larabci suke cewa ismuhul wahid suna Allah subhanahu wata'ala na alwahid yana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala al'ahad kuma shi ma yana nuna Allah subhanahu wata'ala wanda yana nuna a kadaita Allah subhanahu wata'ala kadaita Allah a cikin zatin shi da sifofin shi da sunayensa kadaita Allah a cikin rububiyarsa a kadaita Allah a cikin uluhiyarsa kuma kadaita Allah wato a cikin ayyukansa eh sai abu na karshe malamai suke cewa to wannan suna na alwahid da al'ahad dukkan su sunaye ne na Allah shin wai ko akwai bambanci tsakanin su ta fuskar amfani da su ko ko abin da ya kama da haka ko ba haka ba sai malamai suke cewa tabbas akwai waɗansu nukat waɗanda suke bambantawa a tsakankanin su ta fuskar ko zuwan su cikin alkur'ani ko kuma a cikin yaren larabci suke cewa kamar suna na alwahid da wato al'ahad shi suna na wahid al'ahad kamar ya fi shi ƙarfi wajen ƙarfin ma'ana me dalili suka ce in an ka ce wahid to shi na da na biyu in an ce wahid sai a ce isnain amma in ka ce ahad bai da isnaini ina fata an fahimci ni kenan shi bai da na biyu sannan kuma suke cewa ta fuskar wato yaren larabci shi wahid ana iya rarraba shi ana cewa indi baitun wahid ko ba haka ba amma qassamtuhu ila arba'ati aqsam amma shi ahad ba a tajizza shi a ce indi baitun ahad qassamtuhu ba a ce haka na arabci kenan al ahad la yatajazza ina fata an fahimce ni to sannan suke cewa shi al'ahad da alwahid shi al'ahad an gane ko kamar suna ne wanda yake idan aka zo cikin nafiyu nafiyul mutlaq ne in ni ce la wahidan fiddar ko la wahida fiddar babu mutum guda to tana yawan mutum biyu ne akwai ko uku amma in ce la ahada fi dar to nafiyul mutlaq ne babu kowa ma gaba daya ina fata ana fahimta ta kiran kaga shi yana da annafiyu al mutlaq sannan sun ce wahid ya zo ne akan siga ta ismul fa'il wahid fa'il ko ba haka nan bane amma shi ahad ya zo ne akan sifa mushabbiha sannan da wawun da da alhamza suka ce wawun wajen makharaji tafi karfin fita akan wawun domin wa tana hita daga labba ne ita ko a tana hita ne can kasan makoshi ko wajen fadar su ta fi karfi wajen addirasar sarfiya ina fata ana fahimta ta su dai kawo wato bambance-bambance tsakankanin su wannan wani dan tsakare ne daga cikin su wanda aka kawo a cikin yaren larabci da kuma zuwan su a cikin wato alkur'ani mai girma da haka ne wannan yana nuna kadaituwar Allah subhanahu wataala a cikin zatinsa da sifofinsa da sunayensa da kuma rububiyarsa kasancewarsa shine alkhaliqu almaliku almudabbir shi yayi halitta shi ya mallaki komai kuma shi ke tafiyar da komai sannan cikin uluhiyarsa shi kadai cancanta a bauta mishi sannan kuma shi kadai ne aikin da Allah yake yi ba wani wanda isa ya aiki irin na Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani malam gaban mu ta gaba shine suna Allah madaukakin sarki al-mujibu to al-mujibu ta'silan wa tatbiqan to malamai da suke bayani kan wannan suke cewa al-mujibu ya samu asali daga ajaba ajaba daga nan an ka samu aljawab amsa ko ba haka ba shine karbawa to amma idan muka duba kenan in mun cire alhamza tun da wanga ruba'i ne asalin kalma a larabci suke cewa ya samo asali daga jaba ya jubu shine an ka ce jaba ya jubu tsairu in qadda kenan tsuntsu ya sabka ina fata an fahimci ni amma in mutum ne an ka ce jaba ya jubu shine kamar yana yawo sannan kuma jaba shay'a qata'ahu ya yanke shi yanki wata fuskar tafiya ya an ce jaba tariqa ya ketar hanya jabal misali alghaba ya yanka daji shi yasa ake abin nan to sannan kuma jaba shay ana cewa qata'ahu ta fuskar mutum ya ya fasa abu wa samud wa samud alladhina jabu sakhra bil wad kaga wanda suka fasa dutsi kenan na qabaha kenan waɗanda suka fasa ta sannan kuma ana cewa jabal alkhabarul bilad labari ya game ƙasa ko duniya in tashara kenan sannan ana cewa jabal zalamu kenan jabal zalama dakhala fihi kenan ya shiga cikin duhu ina fata an fahimci ne ya kutsa a ciki kenan ko ba haka ba amma ajaba shi wannan ruba'i na an gane ko duk da yake ana cewa ajabatil ardu ambatat to shi wannan ajaba ba muta'addi bane lazimi ne kasa ta karba ma'ana kenan ta fitar da tsiro ina fata an fahimci ni amma an ka ce ajaba na ajaba hu ya karba mishi kenan koko ana cewa ajaba an su'alihi radda alaihi ya maida mishi daga nan wannan sunan samu al-mujib asali kenan ajaba yujibu fa huwa mujibun mai karbawa to idan muka zo a cikin alkur'ani mai girma da kuma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga cewa shi almujibu da alif wallam almujibu a rike da kyau bai taɓa zuwa cikin alkur'ani ba kwata-kwata babu almujibu cikin qur'ani kwata-kwata ina fata amince kalima da almujibu da alif wallam babu sai dai a samu wanda yake yazo ba tare da alif wallam ba mujibun ina fata an fahimce ni to shi wannan kalima ta almujib ko mujibun ta zo ne wuri ɗaya a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu hud inda yake cewa fastaghfiru hu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib a cikin suratu hud kissa ta annabi salih inda suke cewa ya salihu qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha almujib shine mai karbawa Allah subhanahu ta'ala shi yake karbawa kuma shi umarni da aimi da a roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ko ba haka ba kuma Allah yana karba wanda yake shiga cikin matsala amman yujibul mutarra idza da'ahu shi yake karba wanda yake cikin matsala kenan in ka shiga cikin matsala wa zaka koma zuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala to dan haka dai wannan Allah yana karbawa amma kuma a zo da sharuɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an to amma falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun su karba ma kiran Allah sai Allah ya karba musu ashe wanda yake tsaye akan sabon Allah yake so Allah ya karba mishi Allah ba zai karba mishi ba ina fata an fahimce ni ya kamata mu bibi sharuɗan addu'a da lokacin da ake karba addu'a da kuma abin da ya kamata a ce wajen daga hannu inda da ya daga hannu wuraren da nasi ya tabbata ka daga hannunka ka kira Allah da sunayensa ka yi salati ka karanta ka haila la ilaha illallah ka karanta surorin alqur'ani ko karanta alqur'ani ba gaba ɗaya in ka samu iko dan ba dole bane kuma sai an sauke alqur'ani Allah yake karba kuma karatu mai kyau ba wai ayi ba ba ba ba ko ba ka ba a gama da salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd da istighfari astaghfirullah astaghfirullah da sauran nau'uka na istighfari ka tashi kuma misali tsakiyar dare sulusul akhir min al-layl juz'i na karshe na uku na dare misali daga karfe uku da rabi zuwa abin da yake zuwa asuba kai raka'a biyu kai addu'o'i ka roki Allah subhanahu wa ta'ala bukatocinka Allah subhanahu wa ta'ala zai karba ma kuma ya zamanto abin da ka roka wanda yake babu sabo cikin shi ko ba haka ba sannan kuma ya zamanto in ma babu sabo cikin shi yana yiwa Allah ya karba maka ya baka ko kuma yana yiwa Allah ya tunkuɗe maka wani sharri amma bai baka abin da kake so ba ko kuma Allah subhanahu wataala ya aje maka sai zuwa ranar tashin alkiyama ya baka shi ina fatan ƴan uwa sun fahimci abin da zamu iya cewa wannan shi ne abin da zamu iya cewa akan wannan suna na al mu mujib insha Allah Allah ya datar da mu Allah ya saka malam da alkhairi malam sai gaban mu ta gaba sunan Allah madaukakin sarki alqaribu na'am القريب تعصيلا وتطبيقا تو قريب كاغا فعيل ني ان غاني كو واتو كمر صيغه ce ta mubalaga na kusanci amma ana cewa da a larabci qaruba qaraba fa'ala kenan ya qarubu an gane ko to nan ba ana nufin ya kusanta ba qaraba yaqrubu fa'ala yaf'ulu mithlu sajada yasjudu qaraba saifa ittakhadha lahu qiraban yayi mishi kubi ko gida wanda ake saka shi wa adkhalahu qirabahu koko in an ce qaraba saifa ya sanya takobi cikin kubinsa wa qaraba ibila an gane ko sara biha laylan in an ce qaraba ibila ya tafi da raƙuma da daddare ba ya kusanto da su ba litari dal ma min al-ghad zan su sha ruwa gobe ya kai su kusan ruwa ina fata an fahimci ni wanga laraba suna amfani da wannan amma kuma akwai qariba yaqrabu sai a ce wato qarban wa qurbanan ko ba haka ba to shi kuma wannan ana amfani da shi wajen kusanci daga abu ko kuma ba sharahu ko ya aikata abu ina fata an fahimci sai a ce qariba ya qarabu qariba shay'a yaqrabuhu qarban qurbanan ya kusanci abu wala taqrabu malal yatimi kar ku kusanci dukiyar maraya ko ba haka ba to sannan kuma akwai qaruba yaqrubu shi ku fa'ula yaf'ulu sai a ce qarabatan wa qurban an gane ko shi kuma wa qurba wannan duk ana nufin wa maqraba shine da naminhu ya kusance shi nan sai zama to akwai kusanci kusanci na dangantaka akwai kusanci na wuri ko ba kadan bane akwai kusanci na ra'ayi dai duk ana iya samu daga gare shi to daga nan wannan suna ya samu asali qaruba ya qurbu ko ba haka ba ya kusanta to idan mun ka koma ma alqur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga suna na wato alkarib in ya zamanto kamar nakira in an ce nakira wanda bai da alif wallam ko wanda yake kuma yana da raf'a kenan qaribun da kuma wanda yana da jarra qaribin ko ba haka ba to guda goma sha hudu ne a cikin alkur'ani mai girma guda goma sha hudu ne ina fata an fahimci ni da qaribun da qaribin guda goma sha hudu ne a cikin alkur'ani amma uku su suke nuna Allah subhanahu wata'ala kenan sha ɗai ba sa nuna Allah subhanahu wata'ala ko ba haka ba na farko inda yake nuna Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara wa idza wa idza sa'alaka ibadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Allah ya ce ko sai kinan kaga ya tabbata sifa ce ta Allah sannan kuma na biyu a cikin suratul hud وإلى ثمود أخاهم أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كما كما ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب كما كان بني سيكما ورينا أكو إن ديكي نور الله سبحانه وتعالى أتكن سورة السبع قال كنن قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب كما كما to wannan shi ne wanda yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala guda uku kenan amma in mun ka zo ga mai jarra to shi guda shidda ne na fatan fahimci ne in muna so mu keɓe shi ko ba haka ba mai jarra sai zama to guda shidda ne na fata an fahimci ni amma na farko shine innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib ko ba haka ba na biyu kuma na ƙarshe kenan tunda wanga cikin suratul nisa'i ne cikin guda shida din shine wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin kenan don haka kenan ba suna nuna Allah subhanahu wata'ala ba ko ba haka ba kenan mai jarra dukkan su guda shida ba suna nuna Allah subhanahu wata'ala ba mai raf'a guda takwas ne kenan guda uku suke nuna Allah guda biyar ba Allah subhanahu wata'ala suke nunawa ba ina fata an fahimce ni to wannan shine abin da ya shahi sunan Allah wato al-qarib to sannan suke cewa wannan suna Allah na qarib suna ne wanda ke nuna kusancin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba idan aka zo zuwa ga alƙarib wanda yake na kira ne na kira wanda yake bai da alifin lam amma almansub wanda yake shi kuma mai nasba ƙariban kenan sai suka ce to guda tara kalima ta ƙariban ta su ƙariban wuri guda tara ta zo cikin alkur'ani mai girma ina fata an fahimci ni amma dukkan wannan ba ta nuna Allah subhanahu wa ta'ala kina waɗannan guda tara ta fuskar har da guda tara ne amma wajen tauhidi ba suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba ina suke na farko shine wanda yazo a cikin suratu tauba law kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim ash-shaqqa law kana aradan qariban na biyu kuma a cikin suratul ra'ad wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah na uku kuma a cikin suratul isra wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul kunu hijaratan aw hadida أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل أسى أن يكون قريبا sai na hudu kenan a cikin suratul الأحزاب يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة سينا بيركنا أتكن سورة الفتح لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا كبها كبها سينا shidda kenan ko? Ina shidda ko ko na bakwai. Ina bakwai kenan. wajen laƙar sadaƙa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqo la tadkhulunna al masjid al harama insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba sai na takwas shine kamar salil ladina min qablihim qariba ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أتكن سورة واتو الحشر كينا سينا كرشي إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا شيني نتقص أشي سينا ترى إنا أنذرناكم عذابا قريبا يو هكا سكي قدا ترى أتكن القرآن من جرما دكا سكما باسونا نونا الله سبحانه وتعالى با. تو نن القريب سيموني حتى راشنا دمعنا guda biyu akwai alma'na al'am akwai alma'na al-khas in an ce kusanci na Allah akwai qurbun am qurbun wato Allah qaribun na min kulli ahadin bi ilmihi yana kusa da kowa da ilimin sa dan ya san komai wa khibratihi da sanin sa wa muraqabatihi da tsaron sa wa mushahadatihi da kallon bawa an gane ko wa ihatatihi da kewayewa da shi wa huwa aqrabu aqrabu ila al-insani min hablil warid Allah ya fi kusanci daga jijiyar wuya wannan ta dan adam amma wa qurbun khas akwai kusanci wanda yake khas an gane ko shine min abidihi daga masu bauta mishi wa sa'ilihi masu roƙonsa kuma su cika sharuɗa wa mujibihi da masu karɓa ma kira Allah sai Allah ya karɓa musu walladina stajabu li rabbihim ko ba haka ba wa huwa qaribun wa huwa qurbun yaqtadi al-mahabba wannan kusanci yana nuna kauna suna son Allah Allah yana son su yuhibbuhum wa yuhibbuhum wa yuhibbuna wan nusra sannan kuma yana nuna taimako wa ta'yid da kuma karfafawa fil harakati a cikin motsawa wa sakanati da kuma lokacin da an ka tsaya cak wal ijabati lid-da'ina kuma karba ma masu kira wal qabuli da karba musu wal isabati da kuma sakanka musu wa huwa subhanahu qaribun fi uluwihi alim fi qurbihi Allah subhanahu ta'ala qaribun kusani fi uluwihi tare da cewa wato yana sama da mu alim kuma fi qurbihi kuma alin ne madaukaki da fi qurbihi a cikin kusancin shi ma'ana dai duk da yake zatin Allah ka aqida ta ahli sunna wal jama'a ba a ce Allah yana ko ina koko yana kusa da mu da jikinsa ko da zatin sa amma dai ba tun da ba a sifanta Allah yana da jiki a ce da zatin sa amma dai iliminsa da kudrarsa duka suna kewaye da mu Allah subhanahu ta'ala yana kusa da mu aqida ta ahli sunna wal jama'a wallahu ta'ala a'lam na'am Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani Allah ya bamu ikon aiki da abin da malam ya faɗi malam sai gaban mu ta gaba suna Allah madaukakin sarki alwitru na'am alwitru tasilan wa tatbiqa to malamai da suke bayani kan sunan Allah subhanahu ta'ala alwitru suka ce ya samo asali ne a cikin larabci watara yatiru kenan fa'ala yaf'ilu duk da yake an sha hewa wani asalin shi yautiru ne ko yaf'ilu to watara fulanan yatiruhu kenan asalin shi yautiruhu ne an gane ko yatiruhu ko yaturuhu yana da guda biyu kenan ana cewa yatiruhu ana cewa yaturuhu yauturuhu kenan an shafi wawan watran wa witran qatala hamimahu ya kashe mishi masoyin shi kina alwatiru da larabci wani lokaci shine wanda ya kashe baka masoyinka sannan qatala hamimahu aw adrakahu yamkuruhu aw afza'ahu koko na ana nufin yamkuruhu wanda ya mishi makirci ina fata an fince ni aw afza'ahu koko ya bashi tsoro kina an ce watarahu yayi masa makirci ko watarahu ya bashi tsoro sannan kuma wataral qauma an gane ko in an ka ce wataral qauma to ja'ala shaf'ahum witran ma'ana suna biyu ya ƙara musu wani abu ko ku suna hudu ya ƙara musu abinda abinda ake ce mara sannan wa wataral adada aftarahu um, uh, wataral adada afradahu ya mai da adadi witri kenan shi da muka ce biyu ai ba witri bane to duk abin da ya zama to bai rabuwa kamar uku kamar biyar har zuwa abin da ya sama shi ake kira witri to yanka ce watar al'adar kenan ya mai da adadi witiri a faradahu wa watar salata ja'alaha witiran ya mai da sallah witiri ko ba haka ba mai raka'a biyu misali ya ƙara ta uku kiran sallar magriba witiri ta sallar kuma asuba da la'asar da azhar da isha'i duk ba witri bane ina fata an fahimce ni sannan kuma watar alqausa an gane ko in an ce watar alqausa shadda wataraha sannan in an ce shadda alqausa ya baka ya gyara wato wannan igiya wadda ake halbata ko ba ka ba au allaka alaiha witraha ko ko ya rataya mata witraha abinda ake halbawa da shi ina fata an fahimce ni wa watara fulanan haqqahu aina qasahu ya rage ma mutum haƙƙin shi an ce watara fulanan haqqahu nan yayi ta'addi zuwa ga maf'ulin bihi guda biyu inda Allah subhanahu wataala yake cewa walan yatirakum a'malakum Allah ba zai tauye muku ayyukanku ba ina fata an fahimci ni to kalma ce tana nuna alwitr wani lokaci kyama ko kuma doke da wani bakin ciki ko kuma abin nan shi yasa sha'ir yace idza watarta alamri'in fa khudh adawatahu idan ka yi ma mutum keta to ka rike adawa shi ka san sakamako na tafi man yazra ishauka la yahsud bihi ina ba man yazra ishauka duk wanda ya shauka icce mai mai abin nan mai mai, mai kaya tunda ba mu cewa an shauka kaya tunda mun san ba ta fituwa kenan wanda ya shauka icce mai kaya la, la yahsud bihi ina ba bai zuwa ya debo inabi kai da ka shauka bagaruwa kana zuwa ka debo inabi ma'ana baka cuta ba mutum kuma ka zo ka ce a'a mutumin nan ya zo ya kawo maka alkhairi inda ba yafi maka yayi ba ko ba haka ba yace innal aduwa wa in abda musalamatan shi maki ko da ya nuna maka zaman lafiya da dariya da wasu abubuwa da gaishe gaishe na mutuntawa da wani abu in ya gane ka ya durkusa gaishe ka yace wa in abda musalamatan innal aduwa wa in abda musalamatan maki ko da ya nuna maka zaman lafiya da mutuntawa da gaisuwa da dariya da murmushi yace idza ma ra'a minka fursatan wasaba idan ya ga sa'a a kan kashi na to mun yi wa shahalaka ka Allah kai wani tsari na maƙiya duniya da lahira ina fata an fahimce ni to kalma ta alwitr daga cikin ma'anar take ɗauka mun ce abin da yake wanda yake ɗaya ta zo a cikin alƙur'ani wuri guda kawai ina fata an fahimce to nan wannan wurin kuma tana iya ɗaukar Allah subhanahu wataala tana iya ɗaukar ba Allah subhanahu wataala ba a cikin suratul fajr Allah ya ce wal fajr wa layalin ashr wa shaf'i والوتر كو والوتر امام امام حمزه ده امام الكسائي ده امام خلف سن كرنتا والشفعي والوتر an gane ko sauran jamhur sun karanta wa shaf'i wal watr dan kaka ji wata qira'a da baka sani baka ce to ya an kakin ga to shi yasa wannan kalma ta zo to nan wasu malamai sun ce Allah take nufi tunda Allah witr da kamar da cikin hadisi Allah witri ne na son witr ko ba haka ba hadisi na Abu Hurairah wanda da cikin Sahih al-Bukhari da Muslim wa huwa witrun yuhibbul witr ko ba haka ba Allah witri ne yana son witri yana son abin da yake witri shi yasa malaman da suke cewa ai salatin annabi goma sha ɗaya ai saboda goma hadisi ya zo ce in kai ma Allah salati goma Allah zai maka ɗari to in ka ƙara na ɗaya kayi witri kuma domin fa inna Allah witrun yuhibbul witra dan haka mai cewa kamar salati 11 ga annabi bid'a ne babu wani dalili akan shi a'a an hankalta ma hadisi ya ce Allah witri ne ana yi masa abin da yake witri dan haka daliban ilimi wajen kuskurantar da wadansu abubuwa su yi hattara sai sun bi dalilai ba wai haka na kawai ake cewa abu kaza ba gaskiya bane to ina fata an fahimce ni to idan muka zo a cikin tunda in mun ce nan cikin alkur'ani yana nufin Allah subhanahu wata'ala to kenan so guda ne yanzu yana nuna Allah subhanahu wata'ala da alifu wallam kuma sauran bai taba zuwa ba in ba wannan kalima din ba to amma idan mun ce nan ba Allah subhanahu wata'ala ake nufi ba tunda dan yahtamilu ashiya kathira amma yana kamar yana daukan ma'anoni daban-daban sai mu ce yana nufin Allah kuma wani lokaci an fassara shi da abin da ba Allah ba za mu zo mu yi bayani amma hadisi wanda yake na Abu Huraira shi na cikin Sahih Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi tis'atan wa tis'in asman Allah yana da sunaye 99 mi'atan illa wahida suna 100 ba daya yace la la yahfazuha ahadun illa dakhala aljanna ba wanda zai haddace waɗannan sunaye face sai ya shiga aljanna wa huwa witrun Allah witri da yuhibbul witr yana son witri abin da yake mara kenan to sai malamai suke cewa a wata riwaya ta Imam Tirmidhi man ahsaha wanda ya kididdige su ko ba haka ba to amma bai kawo sunayen jere ba riwaya da ta kawo sunayen Allah jere wadda a cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah bata inganta ba amma dai riwaya da ta ce in Allah yana da sunaye 100 ba daya ta inganta wancan sai zaman to kamar wani abu na wanda ƙara shi akai tana yiwa rawi ne ya ƙara shi sai zaman to wannan ƙarin bai inganta ba sai zaman to mudraj ne kamar wato magana ce ta rawi da ya ƙara wanda mudraj kuma yana daga cikin abubuwan da suke na hadisi da'ifi kamar yadda Imam al-Baiquni ya faɗa a cikin Manzumatul Baiquniya wal mudrajatu fil hadisi ma atat min ba'd alfazi ruwati ittasalat abin da ake kira mudraj lafazi ne na riwa na ruwata ya shiga cikin hadisi sai aka sa tsammanin hadisi ne ina fata an fahimce ni to man ahsaha da man hafizaha ko wanda ya harrace ina fata an fahimce ni akwai riwaya ta Imam al-Hakim shi ma man ahsaha ne wanda ya kiyaye waɗannan sunayen ina fata ana fahimta ta to anan hafizaha ya kiyaye su ahsaha ya kididdige su ai lissafi yana daga cikin abubuwan kiyayewa amma kuma hafizaha tana yiwuwa kuma ka haddace aka kuma hafizaha tana yiwuwa ka rubuta su ko da baka haddace ba ka rike su kenan ka kiyaye su ina fata ana fahimta ta to amma da yawa daga cikin mutane suka iske ana samun matsala da su a garkashin wannan gaba shine sai ce ma hafizaha an ce wanda ya haddace wai ma'ana kawai da ka haddace sunayen Allah shi kenan zaka shiga aljanna ba haka ake nufi ba har da cewa ma'ana ka haddace su aka ko kuma kana da littafin da ya kawo su waɗanda sun ka tabbata su da ya Allah ne a cikin alkur'ani da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingantatta kuma ka haddace su a kwakwalwarka misali kuma ka haddace su ta fuskar ka iya karanta su da kyau ba wai irin yadda ka ga dama za ka karanta sunayen Allah ba domin abin kunya ne musulmi bai iya faɗar sunan ubangijinsa ba ina fata an fahimci ni harufan zumuntu suna suna fita da kyau kamar kaga al-azimu sai wani ya ce al-azimu ya mai da Allah al'azimu kamar niyya mai karfi amma al'azim shine mai girma kuma sunayen Allah da dama mutane ba su alkhaliku wani ya ce alkaliku wani ya ce alkaliku wani ya ce alhaliku har da sunayen Allah subhanahu wataala mun ka duba mutane da dama ba su iya faɗa ba akwai kurakurai da dama ka iya faɗar sunayen Allah sannan kuma ka yi aiki da abin da suke nunawa in an ce Allahu nan ya samu asali daga alaha daga bauta ma Allah subhanahu wataala ka bauta ma Allah ba tare da shirka ba lokacin da zaka shiga aljanna wayan kai kai shirka don ka karanta wadannan sunayen ko kafiri kawai yazo ya karanta su ya haddace su shikenan sai shiga aljanna ar-rahman mai jin kai kai kokari ka bauta ma Allah don ka samu rahama Allah duniya da lahira amma ba wai kawai kai zama baka ce Allah mai jin kai na kawai lahira in an ce zai kai mutane aljanna a'a kenan kowane suna ka kalli abin da yake dauka kai aiki da shi in an ce Allah alqawiyyu na mai karfi ka san cewa bai dace a saba mishi ba don mai karfi yana iya kama wanda ya mishi abin da ba daidai ba ya hallaka shi a nan duniya ya masa azaba kuma in ya je lahira kuma ya kada cikin wuta shi ne hafizaha ka iya karantawa ka hardace ma'ana cikin littafin ka ka hardace cikin kanka ka iya karanta su ka yi aiki da abin da suke karantarwa haka kuma ga Allah subhanahu wataala ba wai kawai man hafizaha ba ka zo ka hardace Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus wasu ma ba su tabbata sunayen Allah ba duk ka zo ka ce ka hardace kawai da ka karanta su kenan sai ka shiga aljanna ce ba an kai aljanna wasa ce ya kamata musulmi mu farga daga wannan sai nan wa shaf'i wal witr qira'at hamza da kisa'i da khalaf ko kuma wal shaf'i wal watr wanda mun ce akwai sabani saboda witri yana nuna abin da yake makadaici ina fata an fahimce wasu suka ce to Allah subhanahu wataala ake nufi an gane ko wasu kuma suka ce a'a duk witri duk abin da yake daya ina fata an fahimce ni kenan duk abin da ya kasance babu irin sa to matsayin ɗaya yake shi yasa zaka iske in ka diba cikin at-tafsirul kabir na Imam Fakhruddin Razi wanda suke kira mafatihul ghaibi ko ba haka ba duk da yake nan istilahi ne cewa mafatihul ghaibi zai bude maka abubuwan da baka gane na ilimi ba ana nufin Imam Razi bai da mafatihul ghaibi waɗanda babu wanda babu wanda sun su sai Allah ana al-ghaibu abin da ya boyu gare ka na ilimi ake zance shi yasa kaga wajen fadar sabon littafi suna akwai hatsari ya kamata mutum ya san yadda ya kamata ya saba littafin suna ko ko tana yawa ba shi yasa sunan littafi littafin ba sa sa mishi akai almuhimmu dai sunan shi at-tafsirul kabir wanda da tafsiri ne yana da girma kwarai da gaske duk da yake na maili zuwa ga aqida ta ash'ariyya da ilmul kalam ya kamata dalibin ilimi ya hattara in ya shiga wannan fagen ya hattara da abubuwan da yake kawowa duk da yake suna cewa fi kulli shay'in illa tafsiri wai cikin wannan littafin akwai komai amma banda tafsiri wannan magana akwai gurubi kwarai da gaske inda mutum yayi daidai yayi daidai inda ya kuskure yayi kuskure dukkan ƴan adam haka suke to ya kama ganganu da dama kaga alwitr wasu suka fassara da annabi isa ake nufi me yasa aka kira shi alwitar saboda ko mutane an same su ta hanyar mahaifi da mahaifiya amma shi ta hanyar mi mahaifiya kai kaga ba alwitar ta wannan ma'ana ya ke banta da wannan ina fata ana fahimta ta to duk da haka in mun ka dauki wannan ma'ana yana aiki yasi ba shi kadai ba ai hawwa ita ko tana da uba ba ta da uwa tun daga annabi har karkarin annabi adamu a zance mafi inganci an ka dauka na hagu aka yi ta ba wai min min ha ba min jinsi ha ake nufi ga wanda sun ka fassara hawa uba daga annabi adamu aka halice ta daga jinsin dai annabi adamu kenan jinsin dan adam amma min hana nufin daga har karkarin shi kamar da hadisi suka tabbata ingantattu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam to kaga a samu dan adam wanda bai da uba bai da uwa yana da uba hawa ita adda wannan kaga alwitru na zai iya dokata ko kuma alwitru zai iya doka annabi adam a samu da adamu da bai da uwa bai da uba sai annabi adamu kaga alwitr yana daukar sallah da muka yi shafa'i da wuturi da aka tuma shafa'i da wuturi shafa'i sallah mai raka'a biyu ko hudu ko shidda ko takwas misali alwitr kuma wadda a daya shi yasa ake kiranta shafa'i da wuturi kuma ba dole na ba sai ka shafa'i da wuturi ko wuturin ka samu ikon yi a qiyamul layli in baka samu damar yin shafa'i da wuturi ba sai kai raka'a daya ina fata ana fahimta ta an gane ko ba witrin guda ne kuma shi witirin idan an ka ce alfijiri ya keto ba za a iya yin shi ba amma idan safiya ta waye in baka samu damar yin kiyamul laili ba sai kai raka'o'in ka kasance kana yi da safe kafin rana ta yi zawali ina fata ana fahimta ta su ana ramko su wadancan raka'a biyu ko hudu ko shida din ko takwas ko kuma abin nan goma ko ba haka ba ko goma sha biyu sabani na malamai shan ana wuce fiye da goma sha biyu din ko ku ba a wucewa raka'a goma sha ɗaya ne ko sha uku akwai maganganu da dama na malamai mai so ya kuma cikin littafin bughyatul mutatawwi fi salati tatawwu na Umar Bazmul ya kawo salloli na tatawwi ya ga yadda suke ina fata an fahimci ni da kuma risala ta Sheikh Nasiruddin Albani a cikin wato salatu tarawih da sauran dai maganganu na malamai da suka yi bayani wallahu ta'ala a'lam to kaga alwitr dai yana ɗaukar abubuwa da dama duk abin da yake na iya ɗaukar ɗai ne bai da na biyu to yana iya zamantowa alwitr shi yasa malamai sai su yi fassarori da daban-daban karkashin wannan suna to wannan shi dai ne abinda suna Allah na alwitru yake nunawa kuma huwa alfardu alladhi la sharika lahu alwitru yana nuna alfardu makadaici alladhi la sharika lahu bai da abokin tarayya wala nadhir kuma bai da tamka shi yasa yace walam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine suna Allah subhanahu wataala bai da tamka a cikin zatin sa bai da tamka a cikin sifofin sa bai da tamka a cikin sunayen sa bai da tamka a cikin wato ayyukan sa bai da tamka a cikin rububiyar sa bai da tamka a cikin uluhiyar sa ya kadaita da duk waɗannan subhanahu wa ta'ala.
Allah ya saka malam da alkhairi game da wannan bayani, malam sai gaban mu ta gaba as-samadu.
Na'am.
Sunan Allah madaukakin sarki as-samadu ta'silan wa tatbiqa.
To, sunan Allah na as-samadu sun kace ya samo asali daga samada yasmudu, fa'ala yaf'ulu. Ko ba haka ba? Fa'ala yaf'ulu, mithlu qa'ada yaq'udu. ko ba haka ba sun ka ce sabata idan abu ya tabbata sai a ce samada yasmudu sannan istamarra ko kuma abin da ya ci gaba sai a ce samada domin abin da ya tabbata shi ke ci gaba ko ba haka nan bane sannan kuma laraba suna cewa samada shay'a eh samada shay'a ko samada lishai'i ko samada ila shay'i samdan qasadahu ya an ce samada shay'a ya nufaci abu samada lahu ya nuface shi samada ilaihi ya nuface shi ina fata an fahimci ni sannan laraba suna cewa samadati shamsu wajhahu samadati shamsu wajhahu ay lawahathu hararatuha idan hasken rana zafin rana ya hasken zafin hasken rana ya canza launin fuskar fatar mutum sai a ce sama da shamsu wajhahu ba ana nufin rana ta tabbata ba akan fuskar shi ma'ana ta canza zafin haskenta ya canza launin fuskar shi ina fata an fahimci ni sannan laraba suna cewa samadal qarurata samadal qarurata alqaruta ce ita ce yakwal ko ma'ana ya sadda habis sidad ma'ana ya samu ta baki abin da abbakinta ya rufe ta ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan suna yana da ma'anoni daban-daban ko mu ce wannan fi'ili da wanda yana jujjuyawa ana cewa as-sumud wato shine tabbata as-sumud wato shine tabbata asumud shine wato tabbatar abu kamar yadda suke cewa samada yasmudu sumudan kina abu ya tabbata shine matsayin wato masdar nashi wanda wato ake amfani da shi a cikin wato yaren larabci ko ba haka ba don haka dai kinan ya kamata ɗalibin ilimi ya bi a hankali kafin ya san menene ake nufi da shi to amma idan muka dawo a cikin alkur'ani mai girma suna na as-samad malamai suke cewa bai zo ba cikin alkur'ani sai wato a cikin sura ɗaya zuwa cikin alkur'ani mai girma as-samad cikin sura ɗaya ya zo a cikin alkur'ani mai girma kuma guri guda ne ya zo shi ne cikin suratul ikhlas suratul ikhlas wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad qul huwallahu ahad Allahu samad to nan Allahu as-samad Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samad Allah subhanahu wa ta'ala shine as-samad to nan kadai ake samun suna Allah subhanahu wa ta'ala as-samad a cikin wato alqur'ani wato mai girma to menene shi as-samad kin yake nunawa kuma mu ce ma'ana yake dauka suke ce as-samadu as-sayyidul masmudu ilayhi fil hawaish shine as-sayyidu shugaba al-masmudu ilayhi wanda ake nufata fil hawaiji a cikin bukatoci Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ake fuskanta wajen bukatoci sannan as-samadu suke cewa man tasmudu nahwahu alqulub birraghbati warrahba shine wanda zukata tasmadu take bukatuwa kenan nahwahu zuwa gare shi birraghbati ta fuskar kwadayi warrahba da kuma tsoro da haka me yasa kuma ake kwadayi zuwa ga ubangiji sannan kuma ake tsoron ubangiji wa zalika likathrati khisalil khairi fihi domin sifofin alkhairi sun yawa ga ubangiji nan ba ana rufin kamar an ba abin da Allah ya yawa ba a'a sun tabbata ga Allah subhanahu wataala don ka a ce an ba Allah abin da ya yawa gare shi wa kathratil awsafil hamidati lahu kuma saboda Allah yana da sifofi waɗanda suke alhamida na yabo lahu gare shi ina fatan an fahimce ni shi yasa zaka iske sun fassara as-samadu shine shugaba ko as-samadu shine wanda ake kai bukata zuwa gare shi zaka iske fassarori daban-daban da malamai su suke yi mishi dukkan shi yana iya ɗaukar su ko kuma as-samadu wanda ake kai bukata zuwa gare shi to ko kuma as-samadu wanda yake tabbatacce na ma Allah tabbatacce na baya canzawa zamani bai tasiri ga Allah balle a ce Allah da yana tsofo ya koma yaro kaga ya tabbata tabbatacce na Allah subhanahu wataala la ya taghayyar idan ka koma da cikin littattafai zaka iske zai iya ɗaukar ma'anoni daban-daban waɗanda dukkan su in ka duba akwai dalilin da yasa aka sanya ma Allah subhanahu wataala wannan suna sun ka ce wannan suna kuma zai gada maka da kaunar Allah domin wanda kake da bukata idan baka kaunar shi ai ka ka shiga cikin matsala kenan ko kaunar Allah ta zamanto wajibi tunda gare shi ne bayu suke kai bukata su kuma gare shi ne suke gaugawa kai bukata don in an ka matsu dole sai an kuma ma Allah babu wani kafiri babu wani musulmi babu wata halitta wanda in ta matsu ba sai ta kuma ma Allah ba dama ko da yaushe kana cikin ni'imomin Allah amma baka gane cewa kai ba komai bane sai bukata ta kai ka wajen Allah subhanahu wataala koko ka gane cewa kai bawa ne koko sai bukata ta kai ka ga wani yanzu in mutum kana son ka gane bambancin ka da wani duka kai bukata wajen shi kana iya ganewa in mutumin kirki ne ba zai walakantar da kai ba don ya san Allah ne ya kawo ka wajen shi sannan kuma ya gode ma Allah cewa Allah ya sanya wannan bukata agunka wanda za ka iya biya mishi bukata kuma duniya ba ta tabbata wanda ya kai maka bukata wata rana kai ma bukata tana iya kawo ka agunsa bayan Allah dai ba sa yin girman kai sai dai idan ba su da abin da za su yi ma ko su baka hakuri ko kuma in akwai wanda zai taimaka maka su yi kokari su gaya mishi ya taimaka maka ko su shiryar da kai zuwa ga wanda zai taimaka maka saboda mu ne yanzu muna da matsala mutumin da bai da abin da zai taimaka masa ce shikenan kawai wani banda banda wannan abin a ba a kai karshe ba idan ma ba ka da to shin ka san wani wanda in ka gaya mishi idan ya ji zai yi mishi a'a ka san wanda idan ka yi masa bayani ka ce ya kamata a taimaka ma wane zai taimaka duk wannan ya kamata kai amfani da wannan to yanzu idan kai ba ka da ba wanda zaka gaya ma ya taimaka mishi ba wanda kuma zaka tura shi zuwa gare shi ya taimaka mishi to wannan kuma sai ka gaya mishi magana mai kyau kuma kai mishi fata na alkhairi kai masa addu'a to waɗannan duka abubuwa ne waɗanda yanzu wannan zamanin sun yi muna karamci sannan kuma wannan suna yana kumshe da sifofi na ɗaukaka ga Allah subhanahu wata'ala don ya nuna Allah bai da bukata zuwa ga bayi bayi su suke da bukata zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kenan ko shi da cikakkiyar wadata amma wanda duk ba Allah ba bai da cikakkiyar wadata kana da wadata ta kuɗi amma baka da wadata misali ta karfin jiki dole sai ka nemi a taimaka ma kana da wadata ta kuɗi baka da wadata ta ilimin kiwon lafiya shi yasa shugaban kasa sai kwanta bai da lafiya dole sai an taimaka an yi masa magani idan da ba yi masa maganin ba zai iya halaka kana da wadata ta wani fanni amma wani fanni baka da shi yasa cikakkiyar wadata sai Allah amma kowa kake ko wanda fi kowa kuɗi a duniya yana da buƙatuwa zuwa ga ma'aikata waɗanda suke masa aiki a cikin wato kamfaninsa ina fatan ana fahimta ta to wannan shi ne a takaice abinda wannan suna na asama da yake ɗauka a cikin alkur'ani mai girma nan ya kamata mu dakanta saboda lokacin mu ya matso sai zuwa gobe idan Allah ya kai mu rai za mu zo mu ci gaba da bayani a ƙarƙashin sunayen Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala kuma ya gafarta mana ربنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساك مالا دا الخير كما الله يسنيا أتكم ميزاني game da wannan bayani الشافي الكافي yan uwa duka duka anan muka kawo ƙarshen wannan barnamiji na ilimi da fahimta shine jagora na yau haka ana nuna mana lokaci yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh